بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا شا بقيني كشا نعم شا بقي sha bakwai ga watan wani jimada al'akira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da talatin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na surta Ali Imran wanda yau wannan darasin shi ne zai zama darasi na bakwai kenan a cikin wannan sura din mai albarka a fasin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari a ta ashirin da tara daidai fadin Allah madaukin sarki kulin ta kuma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli shay'in qadir idan kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku na san kafirai da ƙauna gare su ko kuma kuka bayyana da ku ɓoye da ku bayyana wannan duk ne ba wani abu ne wanda yake mai wahalar ganewa ba a gurin Allah tabaraka ta'ala wallahu ya lau ma fi samawati ma fi al lalle Allah shi san abin da ke cikin sammai kuma shi ne san abin da ke cikin ƙasai tabaraka ta'ala sannan ya ce wallahi ala kulli shay'in qadir inda Allah ne yi ne akan dukan komai akwai hadisi ingantacce wanda Imam Abu Dawud ya fi shi da kuma Imam Ahmad a cikin Al-Musnad kuma Mal Albani ya ce hadisi ne sahihi kamar da bakin sahih Abi Dawud daga Ubada ibn Walid ibn Ubadata yace haddasani abi babana ya bani labari yace dakhaltu ala Ubada وهو مريض أتخيل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني قال يا بني إنك لا تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال قلت يا أبتاه كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره وشر وشره قال تعلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار wannan hadisin yake cewa daga ubada ibn walid ibn ubada yace babana ya bani labari yace da kalku ala ubada wa huwa marid na shiga gurin ubada bai da lafiya ni ina ganin ma ya kusa mutuwa sai na ce da shi ya kai babana dan kenan yake cewa ya kai babana kai mun wasiya sai uban sai yace ku zaunar da ni sai ce ya kai ɗana ba za ka ji ɗanɗanon imani ba kuma ba za ka san haƙiƙanin sanin Allah tabaraka wa ta'ala ba babu jin ɗanɗanon imani kuma babu sanin haƙiƙanin Allah maɗaukakin sarki ba sai ka yi imani da ƙaddara wannan ƙaddara ɗin ta alheri ko ta shari'a sai yaron yake cewa ya kai babana yaya zan iya gane kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri sai uban yake cewa ka sani cewa duk abin da ya kubuce maka dama ba zai same ka ba duk abin da kaga bai same ka ba a duniya to kaddara dama ba rabon ka bane sannan duk abin da kuma kaga ya same ka to wallahi daman dole sai ya same ka wannan ita ce aƙida ta musulmi da ya zama wajibi ya yi ƙuduri da shi idan ka ga an yi accident kowa ya mutu sai kai to da mun ba za ka mutu ba yau da idan kuma ka ga ai aka yi accident ba wanda ya ji ciwo sai kai to da mun haka Allah ya kaddara ko baka shiga motar ba ma sai ka ji wannan ciwon ka yadda da wannan kada mutum ya ce lau an ni fa'altu kaza la kana kaza da na yi kaza da kaza ya faru da ban yi kaza ba da kaza bai faru ba to shi ne yake cewa ya kai dana ni na ji manzon Allah yana faɗa cewa abu na farko da Allah ya fara halitta a duniya shine alƙalam alƙalami Allah ya ce da alƙalamin ya rubutu gudanar Ubangiji kenan ita alƙalamin aka fara halitta kuma aka ce ka ta rubutu shi da kansa alƙalamin kai tashi ya ta karta rubutu tar yana rubutu a wata riwayar alƙalamin sai ce me zan rubuta Allah shi ka rubuta abin da zai faru tun daga farkon duniya har ƙarshen ta kaji inda kaddara ta shigo kenan kaji wajibcin imani da kaddara kenan alƙalami ya ta rubutu ya ta rubutu har wannan maganar da nake faɗa din alƙalami ya rubuta wannan shi ne aƙida ta imani ta mumini da ya zama wajibi ya kyautata ƙuduri ga Allah ya ce haka alƙalami ya ta rubuta har sai ya rubuta abin da zai kasance ran tashi alƙiyama wannan shine alƙalamin kudura kenan ya bunai ya ce ya kai dana idan ka mutu ba akan wannan aƙidar ba to kai dan wuta ne matukar mutum ya mutu bai imani da Allah da wannan bayanin da aka yi ba to dan wuta ne Allah kiyaye da ka dan uwana ka yarda da duk abin da ya same ka Allah ne inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai kaddarawa ne mai iko ne akan dukan komai kuma Allah da zai rubuta maka abin da wato ba shi ne dace da kai ba kuma duk abin da Allah ya rubuta maka to kawai ya ga ya dace ne da kai sai Allah ya ce mai mana karanta wannan aya na mataki ikra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا ranar tashi alkiyama ita ce ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata yana nan a halarci kamar da Allah ke wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada wa ma amila bi su da kuma abin da ran ta aikata na sharri ko mummunan abu shi ma dai tajidu hu muhdaran tajidu ma amilat min khairin muhdara وكذلك تجد ما عملت من شر مخبرا أبن سعيك أنا الخير ذات جنشي أبن سعيك أنا شر ذات جنشي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا إترى الري ذات بورتي إلى ماذا أتي مكان تا da wannan zunubi da ta aikata amadan ba'ida akwai wani wato wato makani ko bigire mai nisa tsakaninsu kar ma ta gaza da amadan ba'ida ai makanin ba'idan ko al'ajalul ba'id wal ghayatul ba'ida a samu ajali mai nisa rai za ta burace wannan allati la yantahi ilaiha irin lokacin da mutum ko irin nisan da mutum ba zai kai wannan wurin ba mutum shi zai aikata barnar amma zai yi buri ina ma da bai ga wannan barnar ba wa yuhajjirukum Allahu nafsa Allah yana jiyar da ku tsoron kansa da kansa ku kiyaye wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah mai tausasawa ne ga bayi lalle Allah mai sauƙaƙawa ne ga bayi lalle Allah mai jin kai ne ga bayi amma wani bayin ga waɗanda suka ji tsoron sa suka kiyaye dokokinsa ranar tashi alkiyama ita ce ranar da yi rabba wal insanu yau ma'idin bima qaddama wa akhar rana ce da za a ba wa ɗan adam labari da duk abin da Allah ya duk abin da ya aikata abin da ya gabatar da abin da kuma ya jinkirtar to Allah ya sa mu je a daidai kuma ya kiyaye mu da aikata mummuna ballantana ma mu ne- mu nemi gudunsa na malam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله na'am يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم in in kuntum tuhibbuna Allah gaya musu ya manza Allah in har kun kasance kuna son Allah ne fattabi'uni to ku bi ni ni Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Hasan al-Basri yake cewa za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah ta'ala fattalahum bi hadhihi al-aya wasu mutane sun raya cewa ai su masoya Allah ne suna ta tukiyar cewa su masoya Allah ne sai Allah ya jarrabe su da wannan aya din gaya musu idan har da gaske kuke yi kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah zai so ku man yuti'ir rasula faqad ata Allah shine ma'anar aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah man yuti'ir man yuti'ir rasula فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا wannan aya ta sauka ne akan yahudu da nasara yadda suka ce wai su ƴaƴan Allah ne su suka fi kowa san Allah suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa qalat al-yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudawa suka ce mu ne masoya Allah ƴaƴan Allah kuma masoya masu san Allah wal in kuntum tuhibbuna Allah ya za a kuce kuna san Allah ko ba ku san Muhammadu ai kaga kuma yahudanci ba haka bane su ba su san Muhammadu ba ko to in dole san Allah ne da gaske to dole su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahu raufun bil ibad ko a a yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai jin kai ne kuma wato mai gafara ne mai gafara ne mai rahama mai jin kai tabaraka ta'ala wannan aya tana nuna maka cewa babu yanda za a yi mutum ya ce yana son Allah amma bai son manzon Allah ba law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu idan da a ce soyayya da kake yi da da da da da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafa akwai masu da'awa cewa su masoya annabawa ne ko su muhammadawa ne ko su masoya muhammadu ne law kana hubbuka sadiqan da san da kake wa muhammadu da gaske kake yi la ata'atahu da kai wa annabi biyayya amma ka ce kana son manzon Allah kuma kana yaƙa sunna annabi ka ce kana son manzon Allah kuma baka son ahlus sunna wanda yake shi kuma sunnar annabi yake so kuma kai ka ce baka son sa wannan yana nuna mana ashe soyayya da ake yi din ana faɗa cewa ana son Muhammadu ana son Muhammadu matukar bata bata ba- ba ba a samu goyon baya da aiki da abin da Muhammadu ya faɗa ba to ba son gaskiya ba ne ba don duk wanda yake son wani to zai ga yana masa da'a kana son babanka to za ka yi babanka da'a kai matarka ma in kana son ta za ta yi za ka mata da'a ko ka fita za ta ce ka dawo ya aka yi na ce ka dawo ce to ganin zuwa kuma dole ka dawo ko ba ka bane ba malam kuma ba gani to ballan salaman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wannan aya tana mai da martani da rabbi ga ƴan alqur'aniyun kenan waɗanda suke cewa su qur'ani ne zalla ko su qur'ani kun suka rike duk wanda yake ya rike qur'ani kawai ba tare da ya hada da bin manzon Allah ba ya halaka dan kuwa wanda ya zo ma da qur'anin shi Muhammadin ka tsare ta shi to kuma ka tsare ta qur'anin kenan saboda wannan ya nuna cewa in dai baka bin Muhammadu ba to qur'anin ma baka yarda da shi ba saboda shi ya kama qur'anin amma ga kuma mutanen da babu ruwan su da hadisi kana kawo musu hadisi za su ce alƙato ne ya faɗa ƙala ƙato ne ƙala ƙato hadisi shi ne ƙala ƙato alwalarsu daban sallarsu daban azuminsu daban komai nasu daban ɗan taɓin kenan to duk wanda yake san Allah da gaske to sai ya bi manzon Allah kuma Allah shi ya faɗa cewa duk abin da manzon Allah ya zo muku yi aiki da shi abin da ya hane ku kuma ku guje shi hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik hadisi sahihi wani mutum ya tambayi Anas sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata sa'a ya Rasulullah ya manzon Allah ya shine ne tashi alƙiyama shi tambayar da annabi ya masa yayi wa annabi kenan kurum iya zuwa bai ce kawai ba sai ce mata sa'a wai kiyaman nan da ake cewa za ta shi yaushe ne ne za ta shi manzo Allah sai mai tambaya ke cewa ma a datta laha me ka ta nazar mata za ka je Abuja eh zai je kana da guduri kana da kudin mota ba ka da shi to bai kamata ka je Abuja ba tunda ba ka da kudin mota ko lahira lahira lahira lahira kiyama kiyama mai ka tana dawa kiyama fahimtum ma a adatta laha mai ka tana dan mata sai bawan Allah ke cewa ma a adattu laha min kasiri salatin wala saumin wala sadaqa to ni dai ban yi mata wani tanadi na sallah mai yawa ba ko azumi mai yawa ko sadaka mai yawa ba mana yana yin sallah din amma dai ba wata mai yawa ne can ba azumin ma yana yi amma dai ba mai yawa ne can ba sadakan ma yana yi amma ba mai yawa ne can ba walakin uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ni abin da na sani ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce da shi anta ma'a man ahbabt albishirinka kana tare da wanda kake so ran tashi alkiyama din ma'ana yana tare da Allah yana tare da manzon Allah to ashe san manzon Allah da son Allah abu ne da zai gajar maka da samun gidan aljanna to amma kuma son Allah san manzon Allah baya ya tsira aiki ba da'awa ce ta baki ba muna so muna so muna so wannan ba shi bane ba a aiki aiki shi ke tabbatar da cewa kana son Allah kuma kana son Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kun bi Allah kun bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to za ku samu gidan aljanna a bagat ku daga duba ayar karo na biyu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ayar tana nuna cewa son Allah yakan duk wanda yake son Allah to sharadi ne ya bi manzon Allah kenan matakin farko ko kuma idan ya bi manzan Allah ɗin Allah zai so shi kuma Allah zai gafarta masa zunubinsa duk wanda ya so manzan Allah to shi ma Allah zai so shi bayan Allah ya so shi kuma Allah zai yafe masa zunubinsa zai masa rangwaje zai masa rahama to kaga dai da ribar da dan adam yake nema kenan a rayuwarsa gabaki daya to to sai Allah ya ce kuma me قل أطيعوا الله والرسول نعم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين sai Allah ya daɗa nuna mana cewa lalle dai addinin bayan yiwa sai an bi Allah an bi manzon Allah guda biyu ne ba a rike ɗaya ba ɗaya ati'u Allah kun ati'u Allah ku yi wa Allah da'a war rasul da manzon Allah wannan ma'arifa da kawo wannan manzon Allah dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'ruf ladaikum ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a fa in tawallau idan ku kuka juya baya suka yi kunnen uwar shegu da wannan kira da aka yi fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai kenan waɗanda ba sa son Allah ba sa son manzon Allah su ne suwa kafirai wanda baya son Allah baya son manzon Allah sunansa kafiri ka daba masa kaulata wannan aya din yayin da ta sauka am wacce aya ta farko da mun karanta قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم shugaban munafikan duniya abdullahi bin ubayy dan salulu sai ke gaya wa mutanensa cewa inna muhammadan inna muhammadan yaj'alu ta'atahu ka ta'atillah wai da annabi ya karantar da sabon wannan aya din qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sai ce a Muhammadu yau kuma ya mayar da yi masa da'a da yi masa biyayya kamar yi wa Allah biyayya ya haɗa kansa da Allah wa ya amuruna an nuhibbahu kama ahabbatin nasara isa ibn maryam kuma Muhammadu yana ta umartar mu wai mu so shi kamar yadda kirista nasara suka so isa dan maryam to shine sai Allah ya saukar da wannan aya din mayar da masani ga abin da wannan kafiri ya faɗa qul atii'u Allah war rasul gaya musu ya manzan Allah ka daɗa cika musu ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa in ka wallau in kuka juya baya a arado an ta'atihi ma kuka kauda kai kuka ja da baya dangane da yiwa Allah da manzan Allah da'a fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah tabaraka taala baya san kafirai kuma bai yarda da kafirai ba kuma bai yarda da aikin su ba kuma ba zai gafarta musu ba ran tashi alkiyama musu mutu akan wannan hadisi ya tabbata riwayar Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta duk duka za shiga aljanna sai dai wanda yake kalu wa man ya aba ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah waye zai ki shiga aljanna manzon Allah cewa yake ta man ata'ani da kalal janna wanda duk ya min da'a albishirin sai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mun inji Muhammadu ya saba mun ya ki yabi ni faqad aba to ya ki shiga ni hadisi imamu bukhari a kitabul ayyukan wannan yana nuna mana albishirin wanda yake ya bi manzon Allah albishirin wanda yake zai addini irin na manzon Allah albishirin wanda yake zai rayuwa irin ta manzon Allah albishirinsa da gidan aljanna fasara da tabewa ta ƙare ta tabbata ga mutumin da ya ƙeba annabi wanda yake ganin ba zai rayuwa irin ta annabi ba kasa akwai mutane da za su an ce su ba nan sai su kai to kai manzon Allah ne ko ka zama mutum sunna sai ka yana izgilanci sai ce a to ai sai ka koma zamanin sahabban sai kai sunnar a can mu yanzu nan zamanin mu uwa muke shi wallahi ma haka mutane suke faɗa irin wannan irin irin wannan gwatsam kwatsa magana da mutane suke faɗa malam ba tare da suna tauna ta ba sai wanda yake ganin zai manzo Allah ai sai ne da kansa zamanin annabi wani ma cewa yake ma me yasa to baka zo a zamanin annabin ba sai ka rasa mutane ne suke nema a rayuwarsu idan baka bi manzon Allah ba kuma ka bi shedan ai insha Allah sai ka bi shedan hadisi ya tabbata hadisi ingantacce daga Ubaidullahi ibn Abi Rafi daga babansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya cihi al'amru min amri karfa na zo na tarar da wani daga cikin ku yana kishin gida kan gadansa wani al'amari daga cikin lamari na ya zo masa ko wani umarni cikin umarni na ya zo masa mimma amartu bihi aw na haitu anhu ko abin da nayi hani ko wanda nayi umarni ko nayi hani kawai sai mu ce ce la nadri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu kawai mu ba mu sani ba ba ruwanmu da magana annabi abin da muka samu a cikin Qur'ani ko shi zamu bi wannan hadisi ne ashabu sunan suka da shi kuma hadisi ne ingantacce kaga annabi yake faɗa tun kafin ya bar duniya karfa wani zamani ya zo fa wani daga cikin ku a zo a ce da shi da sunna ta ce a shi kawai Qur'ani zai rike kuma akwai su suna nan bila adadin da yawa waɗanda suke da wannan aƙidar aqidar qur'ani kadai in ka kawo musu sunna sai su zage ka ma ni ina ina da kasa din da wani mutum subhanallah wato abun wani dan uwa yake ba ni labari abun da da yake biya mun sai ban hankali na bai dauka ba amma na ji kasa din na da shi a cikin mota ta wato abun abun ba da kyau wala wallahi malam sai ya kira sunan imam bukhari ya tsira masa asharwa ya kira sunan imam malik ya ce malikun wa wani shafi'i wani abin nan wani wani musulun wani duk yayi ta zagin su sai ina ne kafirai shi ba kafir ta Allah kama ta ba wani nan nan nan kasa kasa abin daga can ya tare ta kana yi mutum kana cewa Allah ya ce ya ce na wai wai kala rasulullahi kala rasulullahi wa wallahi malam wai malami ne wa'azi malam kuma yayi ta yawan wa'azi ya je ita lissafa ce mun baro Sokoto mun shiga a'a mun shiga sabbi mun dawo mun zo katsina mun zo dutsen ma mun zo ina ne a cikin ka tsaye yake bada kuma yana yi ana masa kabbara malam duk littafan nan da kake ganin na manyan manyan malamai magabatan tafa hadisan nan su ibnu majah ce wani wani ibnu majah kai ana ce ma Allah ya ce kana ibnu majah sai iya masa ashar wato Allah ya kawo mana zamanin da subhanallah Allah mana mai kyau saboda wato ba shari'a ba musulunci ba ba to ba wanda yake tsara addini na'am da akwai akwai masu tsara addinin da da addini yana da masu masa gata ina ji wannan da zai sake wannan magana ba fa na'am in yi ta a wani gurin wallahi ba za a sake jin duniyar sa ba kuma babu kamar yadda aka samu wani mutum wani la'anannen mutum a garin nan shi ma wani wani wani wani dabba ma hukaci shi ma ya je ya yi wani kaset ana ana ana ana ana yada shi a cikin a cikin a cikin wayoyi samari yanzu abin da suke kenan sai ya jawo aya ce ya ayyuhal ladzina amanu sai ce kun ci abu kazan ya ayyuhan nasu dan abu kazan ku ba za ku yi kaza ba idan ya jawo aya kaji ko ya lazina amanu ko ya ayyuhan nasu ko ya ayyuka kaza kaza sai inda ashar sai ce ba za ku yi kaza ba irin wai ana jan hankalin mutane a ce yanzu ku jama'a ba za ku yi kaza ba sai ce ce yanzu ku dan abu kazan ku ba za ku yi kaza ba kuma subhanallah kuma yana yi dai dan shedan ta yana kuka eh haka ne ko ya zo maganar zakka sai fashe da kuka ya dura ashar ashar ba lafiyayyar ashar yana yawo ai da kanka yake yawo eh to kaga yanzu irin wannan da ake akwai addini kuma samari da da gaske suke yi to zuwa za a yi a je a nemi mutumin nan ni na yi magana na gaya wa wasu da suka kamun kasa na ce suka yi rahoto wa gwamnati wa wa wa kungiyar hizba da shari'a commission an ce an kai musu wai sun ji sun abin nan kamata a neme shi na'am ya kamata a nemi mutumin a nemi a ina yake a je a same shi a ja masa kunne saboda wannan iyakar rashin mutunci kenan da izgilanci ma addini kuma a haɗa shi da hukuma ta kusa da wurin kuma a rubuta rahoto kuma a kai complain cewa in ba a ɗauki mataki akan sai daina ba to duk abin da ya same shi ya jiyo kawai abin da ya kamata a yi kenan yanzu da wani addini aka zo aka taba ake wani izgilanci a ciki da tun da kun ga an gyara amma abin mamaki abin tausayi mu yaran mu samarin mu su ake sa musu wannan din a waya ana raba musu sai mutum ya sa ya dinka dariya abin da ake kenan sai ya turo maka a waya ana yawo da shi wallahi wajibi ne duk wanda ya san yadda illa mutumin da yake wallahi ku neme shi kuma ku kai ƙarar shi wallahi wajibin ku ne wallahi kuma wajibi ne a riƙe hannun mutumin nan a hana shi wannan aikin ya ja aya ce ya ayyuhal ladina amanu ko sai bulbulo a tsirce ya je ba ya ayyuhal ladina amanu na fa duk wani mai imani na duniya fa ya shafe shi to gaba da ya zage su hatta manzon Allah ya zaga dan manzon Allah shi ma yana cikin ya ayyuhal ladina amanu kama waye waye ma yake tunanin bari yayi wa addinin Allah kariya kullum abin da yaran mu suka iya samari shine yin abu ya faru sai a rubuta a karmu kallahu da Allah a yi wa'azi ga wani yana kaza wata kila kuma an gosi an gosi yake ba mamaki an gosi yake a ka samu wani wasu jama'a a unguwa musulmi da za su je su yi magana yanzu na ji in baban ka ya zaga tuntun da kai shi wani station ko kuma wallahi kuna kai shi ga hukuma wallahi za su dauki mataki a kansa dan ba wanda zai je wannan kasa din wallahi gale shi ko arne ne sai ya dau mataki a kan shi da haka wajibi ne duk inda kuka ga wannan mutum kai shi kara su kansu shari'a commission din da yan hizba din mun ji labari an gama kamar da uwa yake gama neman su suke wanda su tije da motoci suka nemo shi in kun gan shi ku kai shi kuma ku rubuta ku ce mu muna da addini kuma muna da yanci kuma ku dai mataki a kansa in ba ka ba za mu gyara shi tsageren banza a bar mu ce yana tsageranci inda dai na ba sai a gyara shi ba Allah kuwa ba sai ya samu dama ya ina ce sai yana da lafiya zai zai magana ko addini ba magana wasa bane ba addini ba wallahi ba magana wasa bane idan mutum zai ja aya alqur'ani ya tura shi a cikin ta wallahi haramun ne gare ka ka ji wannan abin kuma kai shiru baka dauki mataki a kai ba amma abu na farko da muke faɗa muku shine akwai hukuma ku miƙa ku miƙa shi ga hukuma sai a jira mai hukuma za ta yi masa mu a wannan jimin ahlus sunna tunda akwai hukuma sai a ba hukuma a gari za ta yi ita kuma a gaya mata lalle in tana son zaman lafiya ta ɗau mataki a kansa ta hana shi shi ba malami ba komai tsabar rashin mutunci ne da raina addini kai da izgilanci riddaddun mutane su zo suna rashin kirki irin wannan dan wannan ridda ce ridda ce karara wani ana ana ana yi ana ta dariya Allah ya sani Allahumma fashad mu da ita da sabon Allah kan wannan satin da ya wuce na je ban taɓa jinsa ba kuma na faɗa har a masallacin juma'a na yi bayani kuma nan gurin karatun nan na yi bayani ya Allah ka shaida na yi da saƙona kai kuma saura kai da yake unguwar ku ne ko ka san inda yake ka san me ya kamata kai jima'a إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين lalle Allah madaukin sarki ya zaɓi annabi Adam kamar yadda ya zaɓi annabi Nuhu sannan kuma ya zaɓi ala Ibrahim iyalan Ibrahim wa ala Imran da kuma iyalan Imran ala Ibrahim da ala Imran ɗin malamai suke cewa ana nufin Ibrahim ɗin shi kansa ne da Imran ɗin shi kansa ma'ana Allah ya zaɓi Ibrahim da iyalan gidan shi Allah kuma ya zaɓi Imran da iyalan gidansa kamar da Allah ce wa bakiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul mala'ika wasu malaman kuma suka ce a'a ali Ibrahim abin da ake nufi su ne Isma'ila da Ishaqa da Yaqub da kuma al-Asbab Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabawi shi ma yana cikin ala ibrahim ala imran kuma imam bukatir yake cewa shine imran ibn yasfar ibn fahid ibn lawi ibn yaqub mahaifin annabi musa alaihi salatu wassalam da annabi harun kun san da annabi musa da annabi harun baban su daya wasu kuma suka ce a ba shi wannan imran bane shine imran ibn ashram ابن أمون من ولد سليمان ابن داود cikin ‘ya'yan Suleiman ɗan Dawud kenan wanda wannan shine Imran ɗin da yake mahaifin nan na Maryam alaihi salatu wa salam malamai dai sun yi ta sabani wani Imran ɗin ne malaman tafsiri sun faɗi maganganu da yawa wa ala imrana ala alamin Allah ya fifita su akan wato talikan bayi akan bayi su ne alami sai ce zurriyatan ba'duha min ba'd zurriya ce ba'duha min ba'd ma'ana dangin juna ne ba'duha min waladi ba'd kenan sashin su ya'yan sashi ne ko kuma ka ce ba'duha min ba'din fi tanasuf sashin su yana taimakawa sashi wajen agazawa juna ko ka ce ba'duha ala dini ba sashin su yana kan addinin sashi waɗannan duk da afyawa wallahu samiyun alim lalle Allah mai ji ne kuma Allah masani ne tabaraka wa ta'ala a nan gurin Allah ya lissafa waɗannan bayan Allah ya girmama su inna Allah astafa kalmar istafa tana nufin al-ikhtiyar ne an gane ko daga ifta- ifta'ala ne min as-safwa in an ce as-safwa wato zaba kenan kuma a- as-safwa a larabci shine al-khalis min kulli shay tataccen abu kowane abu da ka sani eh, tataccen cikinsa shine ake ce da shi as-safwa an gane ku to Allah ya zaɓe su ya girmama su hadisi ya inganta kamar yadda daga abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari wata rana ya salla asubahi sai ya zauna a inda ya salla din har sai da lokacin walaha yayi sai annabi sai aka ga yayi dariya ya zauna kuma a wurin da ya sallan nan bai sake tashi ba kuma sai bai sallah a zahar ya ci gaba da zama bai tashi a wannan wurin bai sallaci la'asar kai sai da ya hada da magariba kuma dukkan wannan abun la ya takallam annabi bai magana da kowa ba yi yayi bai kowa magana ba har sai da ya sallaci isha bai sallar isha'i bai ce kowa komai ba sabai masu tafiya dai sun tafi su je su dawo su tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga gida ci abinci ba bai ce a kawo mai ruwa ba bai je ko ina ba yana zaune kuma inda yake kawai sai dai in ka ya tashi sallah ne tashi shi ana yin sallar isha'i sai ta sai shiga gida sai mutane suka ce sai na wai bakar la tas'al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sha'anu sana'a yawma shay'an lam yasna'u qattu kada ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa me ya same shi kai shiru yau fa annabi yayi wani abin da bai taɓa yi ba Abubakar kai sai tambaye shi yace ya Rasulullahi me ya faru me ya faru sai annabi ce na'am urida alayya ma huwa ka'inun min amri dunya wa amri al-akhirah an buje min da abin da zai kasance ne gaba ɗaya a duniya duk duka a wannan yinin abin da zai faru a duniya da abin da zai faru a lahira duk aka buje min فجمع الأولون فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد أكهد نفر قنصر من كرشي دب أولي بجاه فطبع الناس بذلك sai mutane sai suka tsorata a kiyama ne an haɗa mutanen farko da na ƙarshe duk kuma aka tsorata hatta talaqu ila adam alaihi salatu wassalam da kowa ya firgita sai aka ce to ga baban mu annabi adam yana nan mu je mu same shi manzo Allah ce wal araqu yakadu yajibuhum gumi ya kusa ya mutane linzami ya kusa haɗe su gaba ɗaya gumi ba gumi da kake sharewa a fuskar kana yarfarwa a kiyama malam gumi zai zo ma sai ya haɗe ka gaba ɗaya har zuwa wuyanka har zuwa hancinka annabi ya ce kai wani kan gumi ma gaba ɗaya shan shi yadda ka san ka fada cikin ruwa tsundum ai akwai tashin hankali malam Allah ya mana mutai ubangiji ya tsare mu mutane za su ce ya adam ya kai adam an ta abin basar kai ne baban dukkan dan adam wa anta safaka Allah azza wa jal Allah ya zabe ka kun ga inna Allah hasafa adama ta fito ko Allah ya zabe ka isfa lana ila rabbik roƙan mana ceto daga ubangijinka sai annabi adam zai ce da mutane na duniya gaba daya makallaqitu mithla alladhi laqitu ni ma abin da yake damun ku shine yake damuna ni ma na gamu da abin da kuma kuka gamu da shi yau ni din ma nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake yan talibu ila abikum nuh alaihi salatu wassalam ku tashi ku tafi gurin babanku nuhu alaihi salatu wassalam inna allaha astafa adama wa nuhan lalle Allah ya zaɓa annabi Nuhu kun ga wannan fa ana fassara mana zaɓen ne eh zaɓen kenan wasu su tafi gurin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su ce ishfa lana ila rabbik neman mana ceto zuwa ga ubangijinka ya Nuhu fa anta tafaka Allah wastajaba laka fi du'aihi kuma Allah madaukakin sarki ya amsa maka ka cece mu shi ma dan annabi Nuhu abin da zai faɗa kenan haka za a yi ta yawo aka yi ta yawo aka yi ta yawo zuwa ƙarshen hadisin dai kowane annabi idan an je gurin su zai ce ta kaina nake ta kaina nake ina bu ila zauri ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga wani na daga ƙarshe ne za a je har gurin su annabi Isa alaihi salatu wassalam sai annabi Isa ke tab ni yau ni ne ni fa me za ku je ku ce in cece ku ni ma ina da laifi a gurin Allah ba ga wasu mutane an same su ba sun dauke ni a matsayin Allah da ku karanta ba a Qur'ani Allah yana faɗa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah a kiyama Allah zai mai wannan tambaya kai Isa kai kacewa mutane su riƙe ka da ni da kai da mahaifiyarka a matsayin Allah? Kala subhanak annabi zai ce tsarki tabbata gare ka ma ya kunu ni an aqula ma laysa li bi haqq in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu komai ba sai da abin da ka umarce ni kurum abin da ka umarce ni din kuma shine ku bau ani abudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin ku amma ni ban ce ku rike ni a matsayin Allah ba har inda zai je ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduk ya Allah kai musu azaba fahimka ne ba wanda zai ce maka komai wa in tafsir lahum in kuma kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim idan mun kai mabuwayi ne mai rinjaye mai hikima in ma cikin da nake annabi Musa ma za a je gurin sa cewa cewa zai ina da zai yi wa ku ƙara gaba ni ma ina da wani laifin a gurin Allah me ya faru ni ma aina taɓa zuwa na samu wani baƙiɓɓe na gabza masa rankwashi sai da ya mutu zuwa yana samu rikici tsakanin mutanensa da wani baƙiƙe ya samu mutumin annabi Musa shi mutumin annabi Musa ya ji ya taro itace a daji shi kuma wannan baƙiƙe din saboda zalunci irin nasa saboda wannan mutumin yana bin addini annabi Musa sai ya zo ya kwace itacen ya ce kai ɗauki itacen kuma ka kai mun shi gida sai shi mutumin annabi Musa ne ya ce a kuma ka kwanci itace na kuma ka ce ma maka da kun kai ma shi gida ana haka sai ga annabi Musa ya zo sai mutumin ce ce ya Musa taimake ni ga wannan kaji kaji abin da ya faru annabi Musa ya yi masa magana ya ce ya kai kuma za ka yi kaza kai sai yawa annabi Musa rasar kunya ya gaya wa annabi Musa bakar magana shi ko ya daga hannu ya gasa masa rankwashi to ka san annabawa karfi ne da su shine fa wa kazahum Musa faqada alai yana buga masa rankwashi sai ya mutu sai annabi ya ce annabi Musa ce hada min amali shaytan ce inna hada qala inna hada min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin yace ta lalle wannan yana cikin aikin shaytan shaytan ne ya zungure ni hannaran kwashi wannan mutumin ai ya mutu to wata rana wani abu ya taɓa shiga tsakaninsa da wani kuma sai yake masa izgilanci yake wa nan musa izgilanci yake ce da shi a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslimin min al muslimin a kai Musa so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani kwanaki to ashe so kake ka zama to jabberi a zalimin mutum ba so kake ka zama to cikin masu gyara a bayan ƙasa ba to wannan abin yace ni ma ina jin tsoron me zan gaba da shi a gurin Allah annabi Ibrahim fa shi ma da aka zo kansa yace a a ni ma akwai matsala ni ma yau ta kaina nake nafsi nafsi ta kaina nake kowa ba yana ba da uzuri ka ji wai wani wai wai wai wai a nan wai a ce wai wani ya rude shi wai wai wai wani wai zai zo da wai da riga wai mai aljihu dubu saba'in wai ya zo da shi ka zauna ka jira idan annabawan Allah kansu ana tambayan su ce nafsi nafsi ta kaina nake yi ko wani ya zo ya ce wai je ka aikata komai lahira ce mun tsaya maka kai ya tsaya maka a ina kuma ya maka me to ga annabawan Allah ma da Allah ce inna Allah hasafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin waɗannan duk sai sun ba da hangari annabi Ibrahim ya ce ni ma ina da uzuri wannan wai wannan magana fa duk duniya ce gaba ɗaya ake zuwa ruwa tafi min al-awwalin wal akhirin tun daga al'umma ta farko farkon da Allah ya yi duniya har zuwa ƙarshen duniya wannan al'umman gaba ɗaya da musulmin da kafaran da waye da waye duk gaba ɗaya za ta bana neman ceton kaga ai zaɓen kenan a duniya ba a kira kowa ba sai su to waɗannan su ne qur'ani ya ce mana Allah ya zaɓe su kuma su za a laluma amma ba malamin ka ko shehun ka ko waliyin ka ba to bai zo a qur'ani ba bai zo a qur'ani ba Ibrahimu fa sai ce ni ma na samu mushkila guda ɗaya na yi tafiya da iyali na muka je muka bi da wani azzalumin sarki yana kwace mutane mata sarki ne azzalumi maha'inci macuci duk lokacin da ya ga yarinya ki ta sai kwace ta ya mai da ita ta kawai kamar da hadisi ya zo cikin sahih bukhari yace da muka je shi ko annabi adam ai matsalar ta bayyana take ce ne ya ka fito da inda bai gidan aljanna ne ka ne muka fara fafatawa da shedan to bai san ya Allah zai yi shi ba to kowanne a cikin su ya ba da uzuri da handari yanzu akwai wani a kiyama da wani ya isa ya zai da kirji ya ce wai jama'a wai wai a nan duniya wai ku abin da kuka yi shi ya gaya muku ko mutum ya yarda ba daidai ba ne wannan ya saba wa aƙida ta ahlus sunna kuma ya saba da wa ta gari Allah ya mana mai kyau to وقالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا وتجد تفسيرا أما ما زال كما لوك شيئي sai ku haƙuri mu dakata ana abin da muka faɗa ne yanzu Allah mu dukkan sarki ya bamu lada na kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah mana afuwa ya mana rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wannan yake cewa assalamu alaikum ni na kasance a gurin harkoki na ina cikin ƙarni kuma abinci ma irin nasu nake ci to amma malam abin da nake tambaya a nan shi ya halatta na ci naman su duk da cewa na san naman nasu ɗan uwansu arna ne suke yanka musu dabbobin? kasancewanka a cikin arna dole sai kai hankali kai taka tsantsan kuma kada ka bari addininka wani ya rinjaya maka addininka in dai kai baka rinjaye shi ba bai kamata kuma ka bari ya rinjaye naka ba dukkan karantarwa na addini ka lura da su sannan bai halatta ka je ka ci yankan arna ba da musulmi ne suna yankawa ka bari ka je kana cin na arna ka je ka rinka cin shinkafa da wasu man ko ka je ka ci garin kwaki ko ka je ka ci abincin da ba nama ko kuma duk garin gaba ɗaya babu ba inda za ka samu yankan musulmi gaba ɗaya ba ka je halatta ba kuma ya kamata ka kiyaye in ba ka ba kuma kana cin bushe da Allah malam ne hukunci waɗanda suka taru da yawa suke yin zikiri suna ta cewa Allah Allah Allah Allah ai da lokacin da kaga suna yin da sai ka je ka tsaya ka tambaye su ka ce a ina aka ce a yi kai ma kana so ka yi haka ake ko kuwa kan mu da ba ma yin abu sai a tambaye mu ai da sai a tambaye su su ko to amma zan taimaka zan baka amsar irin wannan zikiri da wannan tsari wanda ake yi ana Allah Allah Allah Allah baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine shugaban zakirai na duniya gaba daya kuma Allah ya yi umarni a yi zikiri a cikin alƙur'ani tabbas babu shakka ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين duk waɗannan ayoyi Allah ya ce ya zikiri kuma mun mun yarda cewa annabi ya aikata qur'ani ma'ana ya yi aiki da ayoyin alqur'ani kuma ya fassara qur'ani to sai mu gani shin annabi ya ya fassara wannan zikirin duba kirji da kiran Allah Allah Allah haka ya fassara ba haka yi ba ba samu a riwaya ba annabi ba haka yake zikiri ba in zai yi din yana yi ne shi shi kadai kuma a boye wani ma baya shi to haka ake so duk wanda zai zikiri in dai ba dan riya bane shi kun ba yana so ya nuna mutane shi ne tsoron Allah bane ba to yayi shi shi kadai kai ma idan kana so kai zikirin kai kai kai kadai yanzu a nan masallacin ana tashi idan kai zaman kana ta zikiri kana ta subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah to wannan wani abu ne mai kyau kuma an so ko bayan asubahi ko cikin dare ka tashi kai tsayi kai ta hailala kai ta istighfari duk wannan abu ne mai kyau kuma abu so wannan shine zikiri ne rijista daga ofishin annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya aikata amma ba a samu a riwaya ba a ce ma ai zikiri ma da kalmar Allah shi shi kadai ba Allah Allah Allah Allah ah to kace Allah Allah Allah to ka kira Allah din to baka ce maka nawa ba dole yanzu ai zikiri ana yi ne ana ana yi ne da lafazi murakkabi kuma jumla mufida kuma jumla mai bada fa'ida kamar ka ce Allahu Allahumma kulli Allahumma kulli kaga wannan zikiri amma ka ce Allah Allah Allah ya ce na'am ya amsa to me kuma Ba- gaba ɗaya ma ba ma'ana ma da aka yin kamar da malamai suka faɗa yana daga cikin bidiyoyin da ake a zikiri wato zikiri bi lafzil jalala wahdahu kai a ce Allah Allah Allah Allah Allah Allah ana da ana la la la la kaga na yana na la la la la haka ne wannan abun ba kage bane akwai shi a kafin in ka tsaya ka nutsu wato wai ya gama caji kenan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah haka ba ka fito yi to wai wai ai haka wai ya- ya caji kenan ai ka zama ya zama bid'a da haka sakon dai daga ƙarshe dai bid'a ne Allah ya kiyaye mu da ita wai kuma sai ce da Allah malamai hukuncin idan mata ta rabu da mijinta bayan shekara ɗaya ko biyu sai ka ji an ce an yi wani auren kuma ba ta auri wani mijin ba kamar ya na? eh eh Wai, to, to, bai yi tafa ba ne a tambayar. Mutum ya rabu da matar sake uku ko? Sai bayan shekara biyu uku. Sai kuma aka ji an mayar da wannan auren, kuma ba a san cewa ta aure wani ba. Auren bai yi ba. Don Allah ya ce hatta tanki hazaujan gaira. A hadisi kuma hatta ta zuki usailatahu wa ya zuka usailataki. lallai sai ta auri wani mijin kuma auren mijin lallai sai ya sadu da ita matar rifa'a ne da ya sake ta sake uku sai ta je ta auri wani mijin sai ta da take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah na je na yi aure ma amma mijin wa inna ma ma'ahu mithlu hudwati saw ai abin da yake tattare da shi baya iya saduwa da mace ma'ana gaban sa baya iya miƙe sa da mace kamar kamar sutura ne kamar yaji ne baya iya miƙewa sai annabi ya ce a turidina an tarji'i ila rifaha sai Allah bai so ce koma wurin mijin ki rifaha ko ta ce eh sai annabi ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki sai ya sadu da ke sosai sai kuma kin sadu da shi da ka haramun ne a dora aure bayan shika uku to amma kai kai musu uzuri in baka sani ba tunda an ce shekara biyu shekara biyu ka sani ko ta je ko ta je inugu ta je wani auren ta dawo baka sani ba ko kuwa a daina gina abu akan zato yawa in kuma danginka ne na kusa to ka je ka bincika ta yi auren in ba ta yi ba sai ka je ka ga sai ka ba su hukunci haramun ne kuma an yi wannan auren an yi zina ne kuma ba a gyara shi kai ku wani malami ya ce a je a kawo bakin taure da da da kwaikwayen kaji da zakaru ku ba shi ya je bakin taure baki ne kawai a fata amma cikin sanama ne gyara shi zai cinye kawai ka san akwai malamai masu gyara akan wannan abu zai ka ki kawo masa ko kawo masa ba a wani gyara a kai gyaran shine abin da muka faɗa dinnan aya ta faɗa da hadisi yawwa wannan ce malam zaka ga ranar juma'a liman yana hudu ba amma wasu na ta bacci amma da sun ji ake gari kamata sana sai ga mutum ya miƙe to ko wataƙila ba baccin suke ba kenan ko uzurin zamu musu kenan wataƙila ko ba baccin suke ba idan ba baccin suke ba, dan gingila suke suna dan jin liman din kawai su rufe ido ne to ba laifi amma kam in dai mutum ya yi bacci kuma bai ji hudu nan bai ji me ake faɗa ba sai da aka zo iqama aka ce to to to za a yi sallah sai tashi ya miƙe to fa in yi sallah fa sallah ba ta yi dan ya yi sallah babu alwala kun fahimci wannan yawwa to kai hukuncin da za ka yi in ka ga mutum ya yi bacci mai nauyin da bai ji hudu ban nan bai tashi sallah to wannan sai kai mai sanatiha kuma bai halatta ba haka din kuma abin kunya ne ma a ce ana hudu ba kana bacci me ka haka ba ka ji hudu ban bane inda ce a kai jama'a kowa ya nutsu liman yana idan ya raba hudu ban da zai fara raba ɗari biyar biyar za a ga idan kowa gau Allah kuwa amma yana ba da abin da ya faɗa biyar amma mutane suna bacci idan kana bacci a hudu ba sabo ne kana in dai ka riga ka saba kana bacci a hudu ba to ba karamar hasara kake yi ba saboda mala'iku suna kallon mutane a- ya tabbata hadisi suna nan a cikin masallaci dama in an zo ranar juma'a suna tsaye a kofofin masallaci suna ta rubuta wani ya fara zuwa wani ya biyo baya wani suna rubuta sunan kowa hadisi ingantacce liman yana hawa munbari tawawu shuhuf sai su nade takaddun sai su zauna yastami'una dhikr su ma suna sauraron hudubar mala'ikun yan aikin Allah din suna sauraron huduba ko suna kallon idan kowa kaje su rubuta ma sai ya Allah mun baro shi ma bacci yake a hudubar ai ba karamar nasara bace ba in gaya maka gaskiya in ka ji bacci kawai ka tashi ka je ka yi wa alwala ko ka daure ka hana kanka baccin kuɗuwar ma duka duka minti nawa ne da Allah malam idan mutum ya samu ruku'u ɗaya to ko raka'a ɗaya ko so ce a bayan liman ko raka'a ɗaya ko ruku- ko raka'a biyu sai ba a ta kama liman to yaya yaya za a yi in in ba a ta kama shi kai idan ya zo yin badin ba za ka yi ba sai ka cire baka cika to sallar ka idan ka cika to daga baya sai kai badin amma in tabbiri dole sai kun yi da shi malam ya halatta a yi sallah a cikin masallacin da ake yin kidan mandiri a cikin sa yake idan babu wani masallacin ba sai shi ba in dai da wani masallacin da ba a bid'a da kai sallah a masallacin da ake bid'a ai gwanda kai sallah a masallacin da ba a bid'a kidan mandiri buga bandiri bid'a ne ba addini bane Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba kuma yin ta a masallaci hadari ne sabawa Allah ne karara to dan me zaka je kana sallah a masallacin da ake saban Allah masallaci ne wurin ibada ne ya kamata a ce an tsarkake shi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada kar ku kira wani in ba Allah ba kun zo kuna kiran ganga a ciki kaga bai halatta ba da ka shawara ta kuma amsar tambayar ka shine in dai akwai wani masallaci a a unguwar to ka je ka yi sallah a inda ba a kida shehu maka da masallacin kuma da yake da ake leka hotunan shehunai a jiki za a ga wani masallaci ne amma gaba ɗaya saboda masallacin yan ɗariƙa ne masu masallacin duk sun ke shi da hoto ku bar musu kayan su tunda shehu za su bauta ba Allah ba zai fita bauta mai akwai masallatan da aka yi ta rikici kawai na masallaci saboda suna da wani sabi su ɗago hoton shehunan suka ta lullugawa mutanen guda suka ce tsakani da Allah su wannan hotunan suna fitinar sai kuma suka ce waɗannan su ne masu ceton su ba uban da ya ta fitinar eh aka yi ta rikici nake ne ban ga dalilin rikici ba in kun fi ƙarfin su koyi yanzu hotunan ɗaya kenan in kuma ku fi ƙarfin su ba sun fi ƙarfin ku bar musu masallacin su haka Najeriya take wance na ta wannan yaran su ma faɗa ba zai to amma mutane wato akwai ƙarancin fahimtar addini da rashin ganewa kuma inda za su je a gaya musu gaskiya an hana su zuwa ko ba gane ba an kifa kawo kansu a cikin tukwane an kuma ce kar ku je gurin suwa ne kasad ma in an ji na malamin sunna ne an hana ka to ka gaya mu ya za ku gane ya za ku gane ba mu za ku gane ba mu za ku gane bautar hoto shine asalin da ya kawo bautar bautar gunki a duniya lata da uzza da manata nan da wane ne da wane ne duk da kake ji duk asalin su hoto ne da mutum mutum ne aka yi ta yi amma yanzu ga mutum ya zo ya miƙe gidansa gaba ɗaya da hoton wasu da wani mai dogon carbi da wani mai gemu wani ma gemu ma ya gunku tsirri da wani ya shi nan dai kuma wallahi wani mutum wallahi hoton kawai ake dauka ma ba san waye ba hoton kawai sai ka- ka san masu kalandar nan yan ciyaciya ne ba sai su je su sa kwamfuta ta zana wani sa mai rawani kawai su rubuta sunan abu nan saboda sun san suna so haka ake yi ya wani ne je gari sai gan shi yake ga hoton ya ku bugo shi kawai sa kwamfuta ɗaura mai rawani a rubuta sunan wane wane a kawo muku ta liƙawa da wanda ya liƙa Ali da Michael Jackson da wanda ya ɗauki hoton wani malami ya liƙa ko su zai ubansu ɗaya ba su da wani bambanci don duk haramun ne gaba ɗaya ya kamata ku kiyaye wannan wasu ya ba su a mota ku sai a ba mu ce ya liƙa a a wannan a wannan a bayan a bayan a wajen buɗe nan gilas ɗin nan ya saƙa can hoto wai wai mota wai ba za ta yi haddari ba kaga an raba ka da Allah an hada ka da hoto yanzu ya canza hana motar ta fadi wani kuma a bashi a kifar da ce ai ka ga hoton shehi ne ka makala in Allah ya fada in dai da shehi a cikin motar nan ba za ta fadi ba wani kuma layi za a bashi ya rataye a jikin siyarin motar wani kuma a irin dan filon nan da ake zama na direba a nan za a bashi ya sassaka wani ko tafiya zai in babu wannan hoton wallahi bai yi tafi ba ka duba mala yadda aka bautar da bayan Allah malam a sa mutum yana bautar mutum ka ba shi addu'ar da manzon Allah ya faɗa mana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakkara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اطل عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم هون علينا سفر سفرنا هذا واطل عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من واساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل addu'ar da manzon Allah koya wa mabiyansa kenan a raba ka da wannan addu'ar wai a hada ka da layi ko a hada ka da hoton wani kani da Allah an yi wa mutane adalci to malaman da suke kiran su akan wannan su ne kuma za ga suna yakan malamai ahalus sunna ku da riba su za su zama ku da waliyan ku kar ku biya su ku rike shawarman ku rike malam ku rike bayan Allah Allah ya ba mu ya tasu mun ce muka yi karike Allah ka rike manzan Allah Allah baka ta Allah da ta manzan Allah ko ba ka bane ba ka san laifi a ciki yanzu dan an ce ka rike Allah ka rike manzon Allah dan Allah an yi laifi sai ya tsira ba ce mutunci bane ba kanci bane Allah ji kan shi Allah masa dama Allah ya ce masa amma ba zan sa hoton sa waje tsare ni kan na faɗi ba dan bai isa ba zai isa ba faduwa mutum zai yi malam faduwa wai sai a liƙa mai wai yi ka tarar su wai wai sunan wani in je faɗi sai sai a ce wai wai ka kira sunan wani aka yi ta bincin da iyayenmu da kakanninmu duk suke ta mutuwa da wannan aƙida din kuma yanzu Allah ya kawo gaskiya karara an yi walƙiya an ga idan kowa ka tsaya kana wani labara kuma ka bata lokacin kai wani bawan Allah kuma shi ma cikin atkiya ya ce ni malam kullum in zan yi wanka sai na yi wankan janaba ba shi in dai zai wanka to sai ya fara da na janaba sannan ya ɗora sabulu to amma ya yi abin ya ga abin ya yi yawa ce an yi malam wannan ko zai zama ƙari a cikin addini ba to kai kullum sai ka janaba in dai ba janaba kai ba ya sa kai wankan janaba ka kike wankan ka na kwalliya ba Allah hakan ne yadda ka faɗa gaskiya wannan ƙari ne a cikin addini in kana janaba kai da janaba in ba ka da janaba ka haƙura wannan mata mace ce ta rubuto akar maka Allah ban ɗakin mu na mata baya shigowa saboda tsabar kazanta kuma na samu labari har na mazan ma haka yake ta ce a roƙi mutane don Allah su kawo agajin omo to kun ji Allah saka miki da alkhairi ke ma an sati da Allah ki tawo wannan naki kullun omo eh da Allah in an samu dama ƴan uwa wanda yake da iko irin Decathlon ko Ival ko Omo din nan da irin wannan mofa da irin wannan abin da ake sharewa ban ɗaki din nan don Allah ce maka wani sati kowa ya dan zo da shi dan Decathlon ko da dan karami ne ko Ival din nan naira ɗari ɗari da hamsin ka zo da shi ko wanda zai siyo jarka guda wallahi idan aka zo aka wanke banɗakin duk wanda ya shiga wallahi kana da lada an kashe kwayoyin cututtuka da sauransu su ɗan kwamitin masallaci sai ku bar musu nauyin kuma wanke banɗakin ko ku kawo ku kawo oman ku kawo sabulun ku kawo kayan goge-gogen da wanke-wanken kuma wallahi za mu iya yi Allah bai dora mana talaucin da ba za mu iya ba tsakani da Allah yanzu ko cewa muka yi duk sati in zamu zo zamu zo da kullun omo na naira goma wani ya kawo kullun omo ashirin wani ya kawo aizal wani ya kawo dotal dan ɗakunan mu ba su da matsala za mu iya ba za mu ce ba za mu iya ba da haka don Allah wani sati sai a dan tattaro da shi sai a bawa yan kwamitin masallaci da zanen sai su ajiye su kuma su ɗauki nauyin kuma wanda za a ɗauka aiki yana wankewa yana gyarawa Allah ya mana mai kyau takarda ta ƙarshe ina yau kaina ta'aziyya da kuma yan uwana wani bawan Allah ne ya rubuto takarda yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan karatu naka rasuwa mai suna malam Kabiru Cikaji yau kwana biyu kenan da rasuwarsa muna roƙon Allah da jikansa ya masa rahama kuma muna roƙon jama'a da su kiyaye shi da addu'a Allah ya gafarta masa muna roƙon Allah da kyawawakin sunan da kinsa da in an roƙe shi na amsa Allah ka duka wannan bawa Allah yana ɗaya daga cikin masu zama a gurin ba mamaki satin da ya wuce ma yana nan an yi wani abu ya yi dariya ko ya yi kabbara sai haka rayuwa suke za ka mutum yana zaune an yi kaza da shi an yi kaza da shi kuma amma sai ya mutu da haka ashe akwai buƙatar mutum tsawon wallahi yanzu wannan bawan Allah da mun san zai mutu yaya kuma da ya san zai mutu wannan satin ba ra'ayi wannan karatun da shi ba da yaya akwai abin tausayi da yawa wallahi kawai sai dai ji ya tarar da kansa a kiyama kawai ranar zai ga wato wato wato wato wato an yi yaqin zai gani gani ne yake ne malam ubangiji kai mana arziki ka yafe mana duka kuma Allah Allah Allah ya cece shi da wannan karatu da yake ba Allah ya cece shi ya Allah muna roƙonka muna kuma tawassuli da sunannakinka dan albarkacin wannan Qur'ani naka da muke karantawa ya Allah ya Allah ka mana arziki ka jika wannan bawan Allah ya Allah ka sa wannan karatu ya cece shi ya Allah ka sa wannan karatu ya cece shi ya Allah ka sa wannan karatu ya cece shi Allah ka yafe mai kurakuransa Allah ka kauda kai ga laifukansa Allah ka ninninka masa ladansa kuma kai masa abuwa mu kuma ta mu zo Allah ya mana arziki ya sa mu cika da imani da waɗanda ba su karar su din ba ga mana ba duk mun hada su a cikin wannan addu'a sai yace a sakamakon haka ya ku yan uwa akwai yan uwansa da za su zo daga Zaria ranar Lahadi yan uwansa za su zo daga Zaria ranar Lahadi mai zuwa insha Allah za a bude shagonsa tela ne shi za a bude shagonsa tela ne shi duk wanda ya san da akwai kayan ɗinkinsa ko kuma kuɗinsa a gurin shi marigayi ko kuma shi marigayi yana bin sa wani bashi ko wani kaya to don Allah ya taimaka ya zo shagon nan ranar Lahadi din don a warware wannan matsala din kuma za a yi wannan abin ne ranar Lahadi da azhar insha Allah Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa sai muna fatan Allah ya masa afuwa kuma Allah ya yafe masa kuma duk wanda ya ji sai isar da da sakon سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم